الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا بلت سماء انفطارا سواء البلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات فذلك ليخرج الموتى لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا همة الشيء لنا بهذا المحضر والكارف بنظرة تأتي لنا بالزمر والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أخذ الصحابة سقالا سقناه لبلد الميت حتى الذي الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allah subhanahu ta'ala a wannan ayoyi wanda a yau wanda rana wanda rana ranar laraba ya uku ga wannan wata na ramadan hijira ta matsala dubu ɗaya a ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da wato sha uku ga wata uku miliyariya na da bisa dubu biyu da ashirin da uku to har yanzu dai muna cikin wannan sura sura tuwara Allah subhanahu wataala a jiya yana gaya mana a udura bakum tarabu wa hukna innahu la yuhibbul muqtadin wala tusidu fil ardi bi islahiha ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين الله سبحانه وتعالى يشي ودعوه بميل شر الرعد شر الرعد da ƙasƙantar da kai wa mubiyatan da kuma ƙoye sai a asirce inda hushi amma la yi rubin rubutar sannan ya ce wa lafiyar su bin da ba da isra'ila ku daina sanna a bayan ƙasa bayan gyaran ƙasa me gyaran ƙasa Allah ya turo manzanni ƙasa ta gyaru da ba ta zuwa na ba kuma ƙasa ji Allah wanda ruhu ku roƙe shi a wa taba'a kuna cike da tsoro kuma da tsammanin samun rahama domin inda rahmatar Allah ta rahama Allah qaribu min al-muslimin kusa take da masu kyautatawa wa hanyar da Allah ya nuna mana kudurarsa da ikonsa yace huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi Allah shi ne sarkin da yake aiko iskoki iska nusran za zo wato za ku watsu bai da yadda rahamasi a gaban rahama shi ne ruwa iskan da fara zuwa ya watsu can daga baya sai ruwa ya sauka a tare da waɗanda sahabar sai ƙarar hanyar yadda girgizar nan ko kuma iskan da yake ɗauke da gizagizai masu nauyin ruwa aka da tsaye hamalatar yahu sahabar shekala su iskan su suke dauke da gizagizan masu nauyin ruwa to ana ce idan wannan ya kada ko wannan gizagizai kamar shi iska shi ke barbaran girgije sai sai sai ruwa ba to ana ce su kuna mu mukan shayar da wannan ruwa ne baladin mayitin a gari matacce laraba ta biyu wanda bai da tsiri ko ɗaya ba an zalla bihi ma'a sai mu saukar da wato wannan ruwa a wannan gari a kan yana bihi min kullin samarati ku fitar da wato dalilin ruwan nan a cikin dukkan nau'i nau'i na biyan bishi a zalika ikhraj irin yadda wannan tsiri ke fita a ƙasa nukurjil mauta haka muke fitar da matattu daga ƙasa daga cikin kaburburan la'allakum tadhakkarun mun yi wanda zan ku a tuku ku imani idan kaje gona kai shuka masara ne ko dawa sai ka rike a ƙasa idan ka rike zuwa kan sai ta sai ta fasa ƙasa idan ta fasa ƙasa sannan sai ka tsiri ya fito sai ka rike to haka mutane suke yadda kaga haka haka mutum zai tashi Allah yana nuna mana don ya zama mana darasi yadda Allah ya fitar da wata tsayi to haka Allah ya za mu fitar da wata idan an yi hula na farko Israfil ya yi hula kowa da kowa zai mutu Allah arwahu mutu kowa zai mutu to sai an samu wajen shekara arba'in sai Allah ya bar duniya wani ruwa kamar ruwan bani ruwa fari mai yanki sannan kuma sai a ƙara tare Israfil sai da kika wani ayyuhar arwahu qulu sai fara tashi da wannan da zaka wannan guda amari mu zara shi duk duniya shi ke fara fitowa shi ne fara fitowa kafin kowa to Allah ya ce ku lura da irin wannan yadda kuka iri na fitowa an gane kazalika da kudu da bauta haka za mu ke fitar da matattu daga kaburburan la'allakum tadhakkarun dan ku dan ku abutu ku imani wal balad tayyib
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي غوث لا يخرج إلا نكدا كذلك نسلك الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي كبس لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله سبحانه وتعالى يقول والبلد الطيب gari mai tsarki mai daɗi ya kirgi da batu irin wannan gari shi ne ƙasa wata ke mai tsarki mai daɗi da ya kirgi da batu irin wannan aka yakan fito bi izini rabbi da izinin ubangiji an gane sai fito mai kyau saboda mai saboda ƙasar wurin tana da kyau an gane amma wanda zai ka musa a ganin wuri hazan nasirin lilmuni wato misalin mu'mini kenan ya samu al-mu'jiza wanda yake sauraron wa'azi a yanzu bihi yana amfani da wa'azi an gane shi ne kamar wuri mai kyau inda ka shuka mai kyau to tsiri mai kyau zai fito amma wannan zai ka musa wurin da turbayarsa ta yi wuri mako wanda yake bai bai a ruwa to la ya karbi na ba su wato ɗanyen tsirinsa baya fita illa na gida ba ta cikin wahala cikin kunci da takura da wahala haka da fita asarar da mushakka wa hada bisul kafir misalin kafiri ce wanda bai saurari wa'adi bai amfani da wa'adi shine shine khabusari la kan ni ila dikida kadalika Allah ya ce haka ne nusarifu nubayyin al-aya muke bayanin ayoyi da wanda ya kuruna da mutane masu godiya da Allah fa yi da su su imani idan ka da sura makiya idan suka ta kasance ta makka ce la ta da ayyuran duniyar wa ikin shade za ga ana fanko ma wato narko alƙawari na azaba mai tsanani a cikin aya wanda kira a wani lafiya ko za ga ana ambaton wato halaye na lahira wala budda min al-min qisas al-anbiya in sura ta zama ta makka za ga ana kawo kisoshi na annabawa ya tafakkaru da mutanen makka su yi tunani يعلمون أن الذين كذبوا بالأنبياء هلكوا لست كان هو الجنة زوجة كأنما أهلك ثم ويعلمون السر سوى أنهم إذا كذبوا أحد النبي إذا ثم كان يتولى النبي فهم سيئون كولا ثم رسل الله هلك ورسول أيضا يعلم أن الأنبياء قبله فأول لا يسأل أنما وندك جوان كذبوهم أنكرك وأنكروا عليهم أمس إنكارك ومكروا فيهم أمس باكيتي والنصر له أما ليس يكون سهل فأرسلنا نوحا وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اذكروا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنا في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نعم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين آه الله سبحانه وتعالى ya kawo da labarin manzo mursali na farko shi ne annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam shi ne farkon manzo a cikin ainihin manzanni ya zauna tare da mutanensa an ce kafin ka bashi aiki ta da shekara hamsin sannan ka bashi aiki za ka bashi aiki ya shekara ɗari tara da hamsin mana bisa fihim almasana ila hamsin da aba shekara ɗari tara da hamsin da kira zuwa ga Allah amma da ƙarshe bai samu tarin yanki ba an ce ko mutum tamanin ko ko mutum ɗari biyu da hamsin. an gane amma dai bayan an haka an zo an halaka su an yi wani bana ya ƙara shekara hamsin sannan ya koma zuwa ga Allah aka shekara dubu da hamsin ne Annabi Nuhu Allah ya ce da ƙasarsa na Nuhu ila qaumi hakika mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa to Allah ya ce ya qaumi ya ku mutane na ku gudun laha ku kaɗai ta bautar Allah malakun yi ilahin gari ba ku da wani sarki fa a zubarta da gaskiya ta shi hadihi kalimatu wannan shi ne kalmatu jami'a wani hada man kasar wahidi minhum fa kad kadzaba bil jami' duk wanda ya kare ta guda ɗaya daga cikin manzanni ya kare ta manzanni duka inda kullum yakan ce malakun yi ilahin gari ko wani annabi ni ya kafa alaikum ina ji muku tsoro in afattu gairu in kun bauta ma wanda ba Allah ba ina ji muku tsoron azaba yawmin azim wata irin azaba ta wata irin rana mai girma ita ce ran tashi kiyama wai mun kiyama alal malawu su madaukaka wato shedanu gari ke sun ce malawu wato shedanu ke jama'a na ta madaukaka sai so mi daga cikin mutanen suka ce inna lana raka kai nuhu kuma wallahi muna ganin tafi da lalin gobe a cikin baka mabayyaniya ba ma kawai kada ya zo daga cikin bala kada abin da mazana ke da shi bai shi mazana in an an zage shi Allah ke nama eh suka ce mai eh baba ko illa bi dole Allah ya ce a a a baba ko bi dole shi suka ce mai baba ko ce a a baba sai ku da majnun duk abin da aka ce mazana kafin ya kuɗa baki sai Allah kai a masauran an gaba kowa shi ke rama da kai a ganin mu sai ce ya gani na shabi dalala ba da tare da fata ya amu min dalala an gane fadar ya abu da kudin nabi ko da ta ya bi tafin ce rana shi kuma ce rana na duk kaga ya ta shi ne a amu nan walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangiji ta na'am
أبلغهم رسالات ربي وأنتم لكم قالا من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليسركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون النبي يقول أبلغكم رسالات ربي يا أبو جماعة na zo in ji sabon da sabon ubangiji na wa an sauru uridu alhayra lahu na mun ba ku nasiha ne ina nufin alhayri gare ku sannan wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah awa ajibtum awa jama'ana yanzu kuna mamaki ne aka bartu za ku kare ta ne wa ajibtum kuna mamaki an ja haku zikir mai wa'azi ya zo muku da tuku daga wajen ku alali ta da rajin tuku a bisa harshen wani mutum daga cikin ku da ya zira kun da yana muku gargaɗi wani zartaku awa jama'ana ku ji tsoron Allah mana wani Allah ku tsoron da ko kun ji tsoron Allah za ku samu rahamar Allah sai a ji wala Allah ko kana ruwa za a je kanku ku duk wannan Allah sai sai a je kanku da ta fara wa Allah aka ga ku فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الصيد وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أجرمين نعم فكذبوه فأنجيناه والذين معه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أجرمين Allah subhanahu wataala ya ce ba ka zarbu sun kare ta annabi mu da za ka yata shi me ya faru amma da kada fa an jena wuce muka tsira ta da nuhu wallahi da ma'ahu da wanda suke tare da shi min algarki daga barin nutsa a ruwa ilfirki a cikin jirgin ruwa wa agana kanan ladina kasabu bi ayatina Allah ya ce hakika mun halakar da waɗanda suka kare ta ayoyi mun duniya ba cikin ruwan fara idan mun kalu zama ne da mutane ne su wato bakafi daga barin gaskiya ba sa ganin gaskiya sun magance daga barin ganin gaskiya annabi alaihi salam wato yi kira zuwa ga Allah shekara ɗari tara da hamsin amma to iya yarda to da ƙarshe Allah ce ba wanda zai imani da ƙarshe waɗannan yan mutanen da ka samu shi da ruwa ce to rabbi la tazar على الأرض من القادرين الديارة إنك إن غيرهم يجدوا عبادك ولا يجد إلا قادر الكفارة لكن الكفار دعك على كفر أول الأنبياء وقد فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الحق yana kiran su zuwa ga gaskiya farmon suna jimarsa duk rana da kasa adadin kuffar dama al'adar kafirai ke da ya suna al'aliya suna sufiyar da hukunci ana nuna musu gaskiya suna nuna ƙarƙarya rannu hatta an da lahadiyar wuce ya shigo da wuce da lala wanda yake mai shiryawa suna shimar tashi da fatacce la'anar ya rana da fasa da salam suna ganin ɓanna gyara wa salamu fasa wa salama fasa suna ganin gyara ko ɓanna ne don haka ala kawo lahu Allah ya halaka su baki da ta fi isa ko isa ko isa ko isa ko isa ko isa وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نعم وإلى آل أصحابه هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وأن كما دعا الآباء إلى أن يبدوا دون أهلك المتعب وشين على شيء وأرسلنا إلى آل أصحابه هدى mun aiko wa mutane wato adawa ɗan uwan su hudu shi hudu ɗan gari ne so dan aka haifai sabani irin su annabi hudu da su annabi shu'aibu da su ce akhar duhun da tare su idan ku za su da ta faru ko kuma su annabi to shi ba ɗan gari bane ba kore amma dai shi wannan shi hudu ɗan gari ne shi da Allah ce mun aiko ma adawa ɗan uwansu kaga a hagu hudan Allah ya kone ya ku mutane na ƙo'unin laha ko kada ya bautar Allah ma na kun min ilahin da yiwu ba ku da wani sarki a bauta da tafiya ta shi Allah ne afala ta taɓo afa jama'a ba za ku ji tsoron Allah ba ƙalin malu قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سماء وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي شفاعة ولكني رسول من رب العالمين أبلغهم رسالات ربي وأنا لهم ناصر عليم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصر عليم da masu al'adar kawure ke kullum Allah ce ƙalar malau don ce malau jama'a wato tsinannu gare manyan garin wato tintiyai na garin ke lanu su ne malaman Allah ya ce waɗannan sun ce allazi ya kafa wani tsauni sun malau wanda suka kawurce daga cikin mutanen su shi hu suka ce inna lana naka fi baba kai hudu wallahi muna ganin ka cikin jahilci sabu hanci kake kawai wannan jahilci ne wa inna lana zannaka min al-kadhib kuma lallai muna zaton kana cikin magareta ni risalatuka cikin manzancinka Allahu akbar قال يا أبو بليل المصطفى كتب إلى الله هذا جيد أحد مكان بالكفر الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يسحبوا جماعنا ليس من شفاعة أنت ندوتا لما جاهلي بني ولكني رسول من رب العالمين لما وصلنا لبوابين التالكين أبلغكم نحو يسمكم نحو يسمكم نبي رسالة ربي سامو أبلغنا wa ana lakum nasihun kuma ni mai nasiha ne gare ku aminun amintacce a wajen nasiha ba mu da ana nasiha ni amintacce ne akan manzanci na amma jama'a na amma jikku أعجبتم أن جاءكم سحر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون نعم جئت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ya ce haba jama'a na haba ajibtu yanzu kuna mamaki aka zartu ba ajibtu kuna karyatawa kuna mamaki an ja aku zikirin na rafiku wai dan wa'azi gargadi ya zama ku daga ubangiji ku ala lisanin rajulin minku a bisa harshen wani mutum daga cikin ku kullum zai hijabin ke wai dai don ne za a aiko wani dan adam kuma da mala'ika Allah ya aiko ai da abu hana to amma cikin jinsin ku Allah ya zaɓi mutum daya ya ce shi ne aka ta ba shi bane muna tare da shi ne ba kai ba dan gari ne ba ko ba ta hada hada yaro dan gari ne ba na hada nan da aka yaro kawai shi ke da sai tashi ya ce shi annabi Allah ne kuma gidan su ba taba ganin ma ba su ba karate ba ba taba ganin da sana gidan ba haka kawai sai ke kai a mai shi wanda Allah to wannan hijabi shi ke wahalar da mutane kuma shi Allah haka yake al'urbu hijabu al'urbu hijabu sai ce kusanci hijabi Irana za su ɗan gari yake aikowa a gari, ɗan gari. Shi ne ce kuna mamaki, saboda Allah ya aiko wani mutum ɗaya daga cikinku, ya zo da wa'azi a lalin sani rajin minkum, da bisa harshen mutum ɗaya daga cikinku, wannan shi na bin mamaki. Zai yanzu da kun ya zai kuma gargadi, haba jama'a na, wakuru, ku tuna mana, duk da alamun wala ba, Allah ba ya sanya ku ku halifofi ne ba a bayan ƙasa. min ba da ƙaunin nuhin na kuma magana mutane ko an halaka su yanzu ku ne halifofi ba na wato mutanen annabi nu ba an halaka ku yanzu ku ne halifofi su ba za ka mutu haƙƙi ba ba sannan Allah ya ƙara muku ƙarfi a cikin halitta su adawa mutane ne masu bala'i ƙarfi eh ƙarfafan mutane ne suna da ƙarfi da ke kuwa kan wadunan da ƙarfi da tsawo wa kada ɗawilu wanda duk wanda cikin yana da bid'a tazra kamu wato haka haka kuma haka ne irin nasu ba irin namu kamu daya dan aka ce haka ko kamu daya biyu uku har ɗari kamu ɗari shi ne dogo a ciki da dogo ke nan a cikin ku wanda aka aure shi kuma awon ba irin namu ba a ka san hannun yaro namu to haka haka haka haka kamu da ɗari kamu ɗari wanda shi ne dogo a cikin adawa gajeren su kuma wata tsirin sittin da zira wato kamu sittin gajeren ne shi ne gajeren kama ɗan wara kamu sittin yanzu na za a samu da kamu sittin a yanzu ba irin su zane mutanen mutanen nan mutanen da yake yake a jiya da tax a cikin ƙasa a wurin a baitin bikirisi da suka shiga suka ga wasu guda uku cikin cikin adawa da suka yi tsarkaki suka ja wuta wallahi garin da bai shi ba eh lan da hula ha abada ya kai hurjin ha ba in hurjin ha ba ina zafi amma ne yanzu ban habalta wa ai ba habalta wa rabu ka fa kira inna ha kuna qaiduna ku dai muna nan zaune saboda wallahi akwai ƙarfi a gari garin da bai bai shi ba to adawa ne adawa ne ƙarfafan mutane eh ƙarfafan mutane ne mutane a gari to amma kuma ka ji duk ƙarfi manzo Allah manzo Allah ba ƙaramin ba ƙaramin mutum bane wajen Allah duk ƙarfin su ba Jibrilu ya mutu tsawa aka halaka su shamudawa da iska aka halaka su amma mutanen da Muhammadu kuruwa bane sai da mala'ikai mala'iku mala'iku guda dubu dubu biyar suka shauka wajen sai annabi yaki kuma kuma ba mu irin adawa da gobe da shi ba adawa ya zama da kunya ne kawai wanda in jibrilu ya ya kafa ido da su za a gudu amma sai tsawa ba in ya kalle su da shi ya mutu a hanci amma ana so a nuna ma jalala na girma irin da manzon Allah da za a yi yakin badar sai ga jibril ya duro da mala'iku guda dubu biyu kowane ya yi rawani irin da annabi ya suke a baya sannan sai ga sai ga mika'ilu shi kuma da kwamandoji dubu israfilu ya zo da dubu mutuwar kanta shi ne azra'ilu ya zo da mutum dubu ya hausatu a tattalin da ya yi alamin min al-mala'ikati musawwami da kowa ya zo da alamar sanarwa tun dubu biyar da Allah wannan yaki duniya za a tada ko duniya za a tada wani jibril shi kare ka amma me yasa suka zo irin wannan zuwa ana so a nuna ma jarara da kadara da kima da daraja na musulmi wadancan jibril ke zuwa kawai dukka ke tsawa duk sai a mutu sannan shan kokarin sannan wani da mutu shi kenan suka halaka wasu kuma iska suka halaka amma wannan saboda ana a nuna ma girman wanda zai yakin da kansa da za ka fita yakin bada da kansa to Allah ya so ya karrama annabi sai bai haka an sai ka shi dai na ku ya ce wallahi na ga abin da ba ma gani eh ya ce ni kama ga na ara ba eh ibn sai ku tun da yake ya fara nawa ai ba ai da ai ba bai ba ni sai wuce kawai wanda shi ne wanda yake magana kaji to shi ne ce fakuru ala Allah haba jama'a ku tuna da ni'imomin da Allah ya muku mana la'allakum tuflihuna an ku haka za a za a rabanta za ku rabanta za a rabanta da alu ajikan قالوا أجيبنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قد أمسك سكا باير قالوا سكا شيء أجيتنا لنعبد الله وحده yanzu kai ka zo mana ne dan ka tilasta mu ka sanya mu bauta ma Allah guda ɗaya mu da muke da allolin da yawa a garin nan kowa na da nashi Allah kawai sai mu saki allolin mu mu dawo cikin Allah ɗaya kai kawai kana so ka tilasta mu mu bauta ma Allah ɗaya wanda zana ba ka ne abu da amauna mu bar abin da iyayenmu suka zama suna bauta ma wa kai malam fatina bi ma tu'ibna ka zo mana da abin da kai mana alƙawarin da azaba in kunta min as-sadiqina in ka zama daga cikin masu gaskiya kan ba za a zo da azaba in dai gaskiya kake zo mana da azaba ni kaulika a cikin zancen ƙara kan waka
قال بل وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين أنت ما كده shine annabi annabi annabi wato hude yake musu kada waka alaikum min rabbikum rijsun hakika azaba ta riga ta wajen ka gare ku daga ubangiji ai shi ke da kai wannan kama da wata mari ai azaban ta riga ta sauka ta wajen ka akan ku kawai eh wanda na ku da kuke Allah aku da ni dole yanzu ni kuke jayayya da ni a samai a cikin wasu sunaye wasu abubuwa wanda suka bai mu ha'antum ko kuma da ke kuka ba mu suna da kanku kuma kuka yi kuma kan kuka ba su sunaye da kan وآباؤكم بإلهكم أصنامكم دون هكذا أبو داود كتب الله ما نزل الله بها من سلطان الله في شوكة داود حجة أكم بوزن كنشي با وبرهان في شوكة داود حجة وولي دليل أكم بوزن كنشي با أما سنة أم فدا أكا فانتظروا فسوراري أزابا إني ما أكون من المنتظرين ما أنا تكشم ما أكون عليك أعلم ذلك بتكذيبكم لي saboda kai ta muku da kuke man shi kenan a wasu nan alaihi wa sallam ake buka gani shi aka aiko mutu da iska bakara ne wanda ake ce masa sarin asiya wani iska ne sarsari ta yi sauti ce sarsarin asiya eh wanda duk abin da abin da ne ake cewa illa da alu ne ce illa illa da alu kalme kalme inda iskar da ta gita kalme ne ko min fadin gini ko min girman gini ko min girman ice za ta mai da shi kawai rubutu da ke za ta gama da shi irin wannan iskar aka turo wasu aka harka Allah ke aje da فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
أنجيناه والذين معه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anjaynahu sai muka iratar da shi hudu wallazina ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi cikin mu'minai bi rahmatin minna da rahama daga wajen mujja wa qad ana muka yanke asali shine dajira wato muka tumbuke asalin allazina kazzabu bi ayatina wanda zo kare ta ayoyi muka tumbuke asalin su ji Allah dajira wato can asalin su muka tumbuke shi ai inda asalnahu muka tumbuke asalin su wa ma kanu mu'minin bazan bazan mu'minai ba to kaga al'adar Allah kenan idan ya aiko dama yake wa ku da mu asali da hakani da aka rasula ba ba yin azaba ba sai mun aiko da manzo idan muka aiko da manzo aka kare ka shi to za mu yi azaba amma shi ba ba Allah namu shi kullum Allah ke kashe ku ya hakuri ya rasulullah ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim in dai kana cikin su ba azaba ne dan kai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba taba saukar da azaba annabi na ba ba bayan nadama sai annabi da nan shi in san rahama amma sauran annaba haka aka yi duk annabi da aka yi ta Allah ka duba duk ƙarfin su samudawa amma aka halaka su da iska sarsarin asiya ɗin da wanda Allah yake faɗi kuma yana tare da Ibrahim wani Aqim ba kararin iska wanda bai haihuwa sai dai manna kawai sai Aqim ke na tsake ba kararin ba an jana wa Allah ce muka tsayar da hudu والذين معه دون سكي إيمان كرامة منا وقد على ذلك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أنت مالك وأرسلنا إلى ثمود
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نعمة الله لكم آيات وذروا ما تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أتاكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم شكرا أرغب هذا دعوة an halakar da su don sai labarin samudawa Allah ya ce wa arsalna ila samuda ahabu saliha mun aiko wa samuda dan uwan su salihu shi ma dan gari ne Allah ya ce ya kauni ubudullah ku kada ta bautar Allah ma lakum min ilahin gairu ya ku mutane na ba ku da wani sarki a bauta wa da gaskiya sai shi Allah ajahakum bayyinatu ajahakum bayyinatu hakika mujiza ta zo muku yarda duk daga ubangijin ku ana tibiki a bisa gaskar tare wato mujira shi ne hadihi da ta tuka wannan taguwa ta Allah ce na kuma aya kuma aya ce gare domin su suka nema da an nuna husun ce innahu la yu'minu bi ba za su imani da sabu ba hatta ta tabakhadu tilka harba har wannan dutse sai yayi nakuda wata hidi na kasar burdi'a ta mutu ta haifi wato ai ta zo da taguwa wadda take take shayarwa ba a kada ma a rasa da harga nan take ko sai dutsen sai ta nakura wanda ya zama suna kallo a kan nan fasassun nakuda kamar da kusa nisa kamar yadda ka san mata na nakuda na ka tuku cike nan na ka tuku sa ta zo da taguwa wata take mai ciki har da ta fito ba har da fasila kuma ɗanta ya fito ma a hasa da ita ƙara nan suka ce ƙara nan ya ce masu hatsihi na ƙatullah su abin da suka ce wa salihu ba za su imani da shi wannan dutse suka nuna da dutse da daga suka ce sai dai in kai annabin Allah ne to kai addu'a wannan dutsen ya haifi ya haifi raƙuma eh ita kuma raƙuma ta zo da ɗa eh don gane eh in raƙuma ta fito kuma ya zama tana tare da ɗa sai da shehu imani sai mai dai addu'a Allah ya ce ko baka addu'a ba ya hakuri za a yi ka ce musu duk su zo suka zo cikin duwatsu suka tsara zuwa can sun sa babban yana nishi yana nafura kamar da mafarki yana nishi yana nishi zuwa can sai fashe ya tsage sai ga sabuwa ta fito sai ga ya ta fito a bayan da tana shan nono yake dama mun suke zo da yake amma me ya faru fa kazzabuhu fa aqaruha suka kare ta shi suka soke sabuwa eh bare kuwa amma fa da mutama alaihi rabbuhu duka biyu fasarwa haka yebur sai fasarwa haka yebur da kai kawai eh saboda sun kare ta sadu sun sun soke kabuwa to kaji abin da ya faru mazaru haka kullu fi allillah yace ku bar wannan taguwa ta ce a cikin kasar Allah wala ta mutuwa da su kar ku taba ta ba da wani mummunan abu da an kare kar ku kauce min taguwa in kun haka ha kaga fa'u sabadiya kenan bayamu zakum azabul alim wata irin azaba mai raɗaɗi za ta kama wakulu واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وقواكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاشكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد من بعد آل وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آه الله سبحانه وتعالى يقول واذكروا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'a ku tuna mana in ja'alakum hudafa lokacin da Allah ya tsira kuka zama halifofi a bayan ƙasa. Ya bari adi bayan halakar da adawa wa man wa'akum Allah ya zauna da ku arkanakum fil ardi a bayan ƙasa tattajidu da min suhuri ha kusura kuna rufan wato ƙasa wato kuna gidaje a cikin ƙasa eh kan ku nuna hadin sai in lokacin zafi yayi zafi sai su rika shiga cikin ƙasa suna rarrafe ƙasa suna shiga suna yin gidaje wa tarin tunar jibala buyuta suna sassaka kuma tsauni da duwatsu suna yin dakuna lokacin hunturu da lokacin sanyi gidajen su cikin dutse ne da lokacin zafi cikin ƙasa suke shiga kaje da sabuda suke su eh tarin tunar jibala buyuta sun da su shiga dan ya haka jama'a fakuru ala Allah ku tuna da ni'imomin da Allah ya muku wala ta asawbil ardi ku daina banna a bayan ƙasa mufsidin alhali kuna maballata قال الملأ
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون نعم على الملأ الذين استكبروا من قومه قومه للذين سلبوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون آه شكنا الله سبحانه وتعالى قال الملأ jama'a har yanzu dai hukuma ta ce malam wato shekarun gari na su ne manyan gari amma su ne shekaru sai su wanda malam jama'an nasa aladinan farfaru wanda suka yi girman kai ne kawai daga cikin mutanen da farfaru a da imani suka yi girman kai daga barin imani suka faɗi ne da dinan sun ibu ga masu rauni eh wanda suka ji shanu su ne masu rauni a wajen su suka ce liman amana minhu suka faɗi ga wanda suka yi imani daga cikin su suka ce amma Allah kun ana sariya mursal yanzu ku kun san cewa sanu manzo Allah ne mursalin min rabbihi abun aikowa ne daga wajen ubangiji ilaikum zuwa gare ku haqqan rasulun haqqun wato shi manzo ne na gaskiya haqqan rasulun qalu da am suka ce lalle sanu manzo ne ba suka ce to inna bima ursila bihi kaca mu mun yi imani da abin da aka aiko sanu da shi annabi ne fada rusu da suka tambaye su masu girman kan suka ce inna billazi amantu bihi kafiruna in mun kafirce mu abinda ku kuka imani mu ba mu mun kafirce mu abinda kuka imani da shi makana ta naba wannan taguwa ta kasance la ha yawmul filma tana da ranar da suke shan ruwa idan da suke shan ruwa to ran da ba wanda zai je rafi ba wanda zai je ɗibi ruwa su ranar da taguwa za ta sha ruwa suna ce mata taguwar malam to da za ka je shan ruwa to ran nan ba mai riba su kuma walahum yau su kuma suna in ta sha yau to ta kan bar masu gobe kamar yin zai eh mamar duke sai suka kosa daga haka idan ka da yau ha ta tafi a nan rasu je idan ranar ta yayi sai ta je ta tsaya a kan rijiya ba ta shari'a jami'a mariya ta shirya duka rijiyar da ke ci duk wanda ke cikin rijiyar ta kai a sanar yau da mina a karatu duk wanda ya ruwa ba zai saura ba sai wanda tabuwa ta shirya shi idan ka sanya ruwa sai ka dawo ba ba za ka rijina ba saboda jawo rijilaiha sai ka buɗe ƙafafuwan ta haka fa ya haɗa kulla kullum ba ya tafi shi kowa ya zo shi kasa kowa ya zo da ƙwaryarsa daga gida ya ce ta haka ita kasa kuma ba za a bure ta ba ita ta ruwan za ta je ta buɗe ƙafa ta tsaya dukkanin na ruwan da ake sha kowa ya da kwaje ta ta tama a ta tama a ta tama kuma ba za a kure ta ba wani za ta yi wurin amma idan ranar su yayi an gane wani bil abar san jarijoyi da kan wa ban jariya ita kuma zai tafiya ba za ta yi ba da fada ma ta da jihimu zamanu da zamani ya tsawo mallumin za su suka kota daga wannan dabi'a ba ka runa kasa.
فأخذنا أتواتوا عن أمر ربهم وقالوا يا سالم بها بها سيدنا إن كنت من المرسلين وعثروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا سالم عيتنا بما سيدنا إن كنت من المرسلين فأنما wato sai suka soke taguwa an ce akwai wani ana ce mai sarkin samari shi ya wannan sharin sarkin samari ko daru bin sali kuma shi kenan an ce shi ɗan zina ne ba a to uwarsa ta yi zina ne aka haife shi kuddaru suna shi kuddaru sai zo ya zo ya zo gare wajen wata karuwarsa sai ya kwana da ya kwana ta ce kawo mashi da kawo ruwa sai ta ce a a yau fa ga kuma malamin da take shan ruwa kuma ba mai zuwa ɗiban ruwa yau sai ya ce a wani tsari ne gare ku ta ce ai kaji kaji kaji mu dama mun kosa muna so a kashe ka yace to ai wannan mai sauki ne to sai ka ya ja jama'a suka da shi ya soke ta shi ya kashe samuwa ne da ya kashe ta kuma aka suka soke ta suka suka kasa kasa da naman aka raba naman kowa ya riba da gidan shi bayan sun soke ba suka yanka naman suka tafi naman gida shi da Allah ke gaya mana fa azarun na kasa sun soke samuwa wa kana ibrahim inda ha kasira min al-hayawan yana birnin haka sai wata mata tana da dabbobi da yawa sai ta kishi a kan haka wa kana ta kullu salat tana ce salu su wannan matar wa kan kullu naka kuma tana ce wannan tabuwar ta salu jidda fa kana bar man ya fura ala da ma tana neman wane ne zai soke wannan tabuwa ba ta hakun da rabbil walad zina sai mu dare zo dan zina ne shi walakin wuri da ala sirati sali amma wai da shi a shi da sali sai za a ce mashi kudaru bil sali فصار يقال له ابن سعد كما تجي وولد على فراش سعد او يجوز ان يكون سعد اما ما ليس ولد وليس ولده ما ليس ولد هو ولد حرام كان احمر yana da jan ido shi kudaru arzuku arzuku da ayyani shi jan mutum da kuma mai jan gida asirin kuma da jere ne shi a kalin da asirin wannan wajen wannan masu yadda mai rasu yana neman zai yi zina da ita fadalla wajen zakarin naka tare da shi ta kuma sai ya soke taguwar nan ba ba da irin naka ya mutu zuwa ga taguwa fa a karaha ya soke taguwar fa kasa ruha suka kashe taguwar wajen da ruha suka yi famanta ma'ana suka yi kace kace da nama wata qasamu lahmaha suka raba nama kullum kowa hamala isma gida bai ji kowa da gida shi rabo ya tafi gida wato an amra rabbi eh suka girman kai eh daga bayin mai umarnin ubangiji kalu suka ce ya sa dauke shi na ba ta idina inda gaskiya ne ko mana da abin da kai mana kauri da azaba ko sai ta kago ka zo da azaba eh kunta min al-mursalin in ka da cikin mutane ka mu da sauran hali shikenan aka wani sare suka zo ga sare kalu da hu an ta kulta idza aqadna naqata da zalal azab sai ka ga mana cewa in mun soke kaguwa azaba za ta zo ko to amarna ha mun soke ta wata kasamna lahama ha mun raba nama قال له sai ce ma za fa'alat lokacin da kuka sauke kan kai kalu suka ce sara har salasa marat yace suka ce mashi sai kara so uku yace to lokacin so uku kenan eh eh eh alƙawarin ku kwana uku wato dai ba kazo alƙawarin kwana uku lokacin da halaka قال له yace baki da ku salatu ayyamu satuluku da mada notice din ku abinda ya rage yanzu kwana uku za a halaka Ali suka ce ai tana da alama to ka kawo da alama mana domin aka ruwa ayyul arba su soke kafur ranar laraba ne Ali lahu sai ce gadan yawul hamis tasbihu da musbira wujuhu gobe alhamis za ku waye gari fuska ku kai fadi fadi ranar juma'a mu'maratu wujuh fuska ku za ta yi ja ranar asabar mutuwar da wujuh fuska ku za ta yi baki din ranar asabar to sannan da safe ranar lahadi sakafi kuma da azabu azabar naka ba ka zai kuma rajabar a gane sannan wato ainihin sai wata irin azaba na girgiza ta kama je فأخذتهم الرجفة فأسقوا في نعيم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونفعت لكم ولكن لا تحبون النادمين أخذه الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Allah subhanahu wataala yace ba ka da ruhun rajafa sai girgiza awa an gane wani nau'i na azaba ya kama su fada ma aka wuya mun hamis kulluhum yaqulu li sahibi ma ashadda subura ko wani ya ga mun sika malaka da wuce kafa daga goma shi ma sai ce kai ba saka ka gaji lamma da yawon juma'a kullum eh ranar juma'a ta zo kuma kowa ta ce ma ashe da ku kuma ta wajen da mamakin tsananin jan kuka tun ta yi gashi kai ma saka ka gaji ranar asabar ma ashe da sawa da ta mamakin fuskar ka har wani gine da ta kai ma saka ka gaji ala musa da da annal haka ma kare da hudu gaskiya abinda wannan manzo na su ya faɗi gaskiya ne فكلهم قوة لك تسكيسه دخل نفسه سيد بيت سكة جي سكة مكان سواكا وتقف هذا سكة سادي كفل إيه كان يشير البلاي إيه سكة جي سكة تقف كفل للي على كغاية سيد سكة وان كان غاوة سكة سكة سادي كفل هذا يشير البلاي وهرج إلى هارج المسجد سكة جي سكة كانوا أوجد أوجد يتقلون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يهدون عليك بعد الصحابة الشيوة لكيكي يدون إلى سما alaraba har jibrilu alaihi wa jibrilu ya hula wuta cikin girgidar fa abahu bi darihim da suka waye gari a suna ta kurkurshe a cikin gidajen su azabar ta sauka eh azabar ta sauka suna ta kurkurshe suka bushe a bushe kawai wannan rajaban da ta zo kawai sai ta kamar irin wani wani da ake ce majara ba zuwa da bala'i kawai duk abin da ya zo sai buɗe ya kamar da shi suka suka bushe kawai kowane a durkushe kawai ya bushe ya kanin kam haka suka mutu Allah ya kiyaye a ta wannan ruwa da kawo da gari gabarin to kaga wannan ba ga wani dalilin da su mina hadiri na ka min al haywanat allati tadkhulu janna wala tabo an ce tana cikin taboyin da za su ga janna da ran da suka kashe uwar ita diyar sai ta gudu tana gudu sai ta je cikin dutsen nan sai ya bude sai ta shige Allah Allah sai ta ce za ta dawo za ta dawo duniya tana daga cikin alamatin sa'a eh alama na tashin kiyama dama abun kusan guda goma ne shine muttaqi nadina muttaqi nadina kaga mimun na farko mahadi dalin dujal ainun isa يا يا جد وما جد نون ناقة صالح إيه داء طلوع الشمس نون din da wata wuta aka ce wanda za ta fito daga duniya wanda malamai suka ce ta riga ta fito wani to kaji to waɗannan ita za ka tusado ita za ta zo za ta tusado din nan za ta rika sa lamba kana sai da ta sa mai lamba dan mutu ta sa mai lamba yanzu za a yi wannan karuwa ta shi sai an ji an cika su wata rana da ta ta wuta ka ja da da eh amma kuma ka ka ala ka mu lokaci lokacin mutu to amma za ta dawo tana cikin dabbobin da za su ga aljanna domin akwai dabbobi guda goma da annabi ya ce za su ga ɗan aljanna ne min alhawa min ahlul janna akwai buraqu rasulillah sabo da manzo Allah ya hau ya je isra'i da mi'raji wanda za ta je aljanna akwai naqatu sale wanda sabo da muka bada labarin ta za ta shiga aljanna akwai bakaratu bani isra'ila sabuwan nan da aka ce bani isra'ila su yanka eh daga annabi Musa ce ku yanka sanuwa to wannan sanuwar za ta je aljanna akwai himaru uzairu jakin uzairu zai shiga aljanna akwai kalbu ahlul kahf kare da ahlul kahf zai je aljanna kazalika hudu hudu bilqis alhudu hudu da ya ko labari da wajen bilqis sai kawo Sulaiman zai je aljanna akwai da zai Sulaiman duruwa da zai magana da Sulaiman ya yi wannan kullu wasa ke da kudin to ita ma ya aljanna akwai ijil Ibrahim dan malakin da Ibrahim ya yi kama malaiku ba da suka zo mai alazi Allahu bil malaika wanda famala bisa an da'ahu bi ijil to wannan dan malakin da aljanna akwai tafsi Ismail ya wanda aka fanshi Ismail da shi wa fada ilahu bi zamin azim wanda za a yanka Ismail aka fanshe shi da rago wannan ragon da aljanna akwai hutu Yusuf bin Matta kifi wanda ya haɗa Yusuf dan Matta ya kasa da shi to wannan kifin da zaka ne ka ga su goma ke a ta wannan anhu alai anhu ka kauda kai daga barin su ya kai shanu wa qala ya qaumi fa tawalla anhu kai sai shanu ya kauda kai daga barin su wa qala ce ya qaumi laqad amlakatukum risalati rabbi hakika na isa muku da sako na ubangiji na wanda sako na ku idan ne muku da siya walakin la tuhibbuna nasiyin sai dai ba ba wato son masu da siya na'am
ولولا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ولولا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون to an gaba da waɗannan mutane samudawa ku ce aka je labarin annabi lutu Allah ya ce wakur luna wakur luna ka tuna da labarin annabi lutu isqala li qawmi lokacin da ya ce mutanen sa ta ku da alfahisha haba jama'a ya za ku rika zama alfasha alfasha shine a gabarin rijal duburan mazaje ko awwal mabu lahana su da su a duk duniya mutanen duk su suka fara aikata wannan alfashin su suka fara luwaji saboda haka duk wanda ya luwaji da namiji har yau har gobe har jibi sai an ba su kamasho eh sun da su ce ai man san man san sunatan eh haka ne to kana gobe ajru ha wa ajru man amila bi haqi yayi yawm al-qiyamah haka ne man san sunatan sayyi'atan falahu wuzruha wa wuzru man amila bi haqi yayi ila yawm al-qiyamah saboda haka su suka fara yin luwaji to duk wanda ya luwaɗi da namiji za a ba su kamashin har ma Allah ce ma ta baka kun bi halin a hadin min al'alamin ba wani mutum ɗaya daga cikin talibai da ya riga ku wannan aiki ku kuka fara yi fa kuka fara yi al'insu wanda cikin mutane da aljannu kaf ba wanda ya taɓa luwaɗi sai mutanen lutu su suka fara yi Alibu Abbas Ibn Abbas ya ce inna man wadi'a gulaman amrada aw qabbala gulaman shawatan faka annama zina bi ummihi sabaqina marratan subhanallah Abdullahi bin Abbas ya ce duk wanda ya kaci namiji a dubararsa ya yi luwaɗi da namiji yaro taurari to wannan dan sha'awa ya haka to kamar ya yi zina da uwarsa ne sau saba'in uwarsa ta haife shi kamar ya yi zina da ita sau saba'in sannan wa man zana bi ummihi wanda ya zina da uwarsa marata sau ɗaya wannan annama zana bi bikin saba'in da marra kamar ya yi zane da budurwa ne su saba'in wa man zana min kiran marratan wanda ya zana da budurwa su ɗaya ma baka Allah ma zana da shahidin saba'in da marra kamar ya zana da bazawara su saba'in Allah ya ce na kuna ta kuna riga da sha'awa abba jama'a yanzu kuna zo ma mazaje da sha'awar ku min dunin sa ku kana mata bal antum qawmun musrifuna ku dai mutane ne masu mabannata masu ƙetare iyaka wanda jawo su da halal ila haram kuna ƙetare halal ku je zuwa da haram ba ma kana jawo komai a lokaci ya riga yanzu alhamdulillah sai da Allah na yi kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya bi a inda muka yi dai Allah shi ba mu lada na kiyaye cewa imani da mutunci kasar Allah don ta lafiya su wanda ya dauki wannan zai wannan karatu Allah ya saka mishi da hali ya bukatu ta gidan rediyo Allah ya kara daukakar biya bukatu ta yi kan mu da mu da masu saurare Allah ya amfana da mu wannan wata Allah ya hada mu da alkhairan da ke cikin sa amin barka mu zalla sallallahu alaihi wasallam na saka ya cikin wannan karatu kullum muna sa su a cikin addu'a Allah ya biya bukatu Allah ya kara taraki albarka da sallallahu alaihi wasallam فاتحة سنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين